kusata mutum wanda sai sai ya sanya rukarsa yana da zaune sun sassare shi sun sassare shi sun yi marbin turbuntu ba don komai ba dangin ali da fatima tu ya Allah tsine wa yazid kan ma'awiya ganin nauri na kushin ka zuba na husaini dai kurbanai tu ya yi da kashe kai ma husaini sun sare kansa sun yi kwallo kuma sun ɗauka sun kai wasar kin da anannin Allah duka san da ka sare shi dukkan halitta ta kuka dukkanin makaroki ya ji jiki da kashi Usaini sararin samaniya har tsawon matashi da ya canza duwatsu na kuka suna zomo yayin mai daraja har wasu kwamuda sun zo da launi sun zama ta ran cewa allah in na fitowa masani na hujja allah cikin bayan allah su ne awar allah cikin bayan allah su ne rigiyar allah cikin bayan allah ni ne turayen zuciyata ta koka cikina ya koka zuciyata ta koka durina na koka mai koka ne turaye na rashin aikin sai wanda an yi min dalilin guji da an kashe manzanni sai wanda an yi min dalilin guji da an kashe manzanni sai amma na gode wa Allahu tun da nisa na cikin masu bin zazzaki mai ƙaunarsa ya jama'a mafani nan zai zo don ɗaukar kansa Husaini Allah don sirrin tsakanin kuma hankalinsa in yi duhu sai ya tashi ka ce ya rabbi kullum hankalin Husaini abadan ban dai na kuka na zubar da gidan Husaini abadan ban dai na kuka na zubar da gidan Husaini har abada ban dai na kuka na zubar da gidan Husaini da'iman abadan dawamu bambar kukan imamu dan Muhammadu annabinmu dan gidan Alshu babanmu dan gidan Zahra uwarmu dan uwan Zainab imam Maulana Husaini har abadan ban dai na kuka da mu yi kuka da kuwani na ga annan yayi bayani wannan kukan husaini za mu sa shi cikin janani wannan kukan husaini za mu sa shi cikin janani in ji shi ka mu yi kuka da kuwani na ga annan yayi bayani wannan sun kauce shi Muhammad da Imam Ali da Umma abin su Imam Husaini tun a farko don sake ba sun kashe islamu ne ba tun a nan sun dan ganin yau ba ubanta tsara sun kaci zarafinta ta yi shahada sun kabidanta ya yi tsaye kam sun kabarta suka kyala umar husaini sun haɗo bilal da mashka da suna ƙaunar husaini
Thank you.
har abada ban na kuka sun kashe zahara shahida sayyidi amina ibada ɗaya ruku'u ya yi sujuda ibn
sun ta tare da Hussein a saura sun yi mawayar kawo da rana har sun yi karin tsirara sun ga asibitin sabon na ƙarshe sun ka soke karin abin zaina ta gano ta sai ya dina tsira kan bashi a rana sai ta ce wayo Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina wa Husaina ya Husaina ya Husaina abadan bandari na kuka da zubar da jinin Husaini sai da bandari na kuka da zubar da jinin Husaini sai da maula ta Zainab dan manzo ya ce annabi Husaini kuma ya ce Husaini minni dan haka makashin Husaini ya kashe kakan Husaini abadan bandari na kuka da zubar da jinin Husaini har abada bandari na kuka da zubar da jinin Husaini shi gashin hula na Husaini ka samun zoro guda ne dan kwaman zonge bayani ya ce anabin Husaini kuma ya ce Husaini minni dan haka makashin Husaini ya kashe kakan Husaini amaran bandari na kuka da zubar da jinin Husaini har abadan bandari na kuka na ji annabi ya yi bayani wanda da zafi husaini fi ya zaga fi yamini wanda bi ya buge husaini in ji annabi ya buge ni masu zubi da jinin husaini sun kashe kakan husaini gaskiya ta ci gare ta sai idan dun ahalanta shi aku zafi gare ta sai ga wanda ya rungume ta to anan sanyi gare ta tabbata kauya gare ta rabu barmu da san husaini har abada ban na kuka da'iman ban da yi na kuka ya imin zubar jininka duk ciki na ruhi dukka ya yi kuka don kashe ka na yi burin babu shakka in zama fansa kaɗe ka da jini na ya husaini har abada bandi na kuka da'iman ban da yi na kuka ya iman zubar jininka duk ciki na ruhu dukka ya yi kuka don kashe ka na yi burin babu shakka in zama fansa gare ka da jini na da husaini wallahi ala husaini da kuka da zubar da jinin husaini har abada ban da yi na kuka
Husaina jirginsa shi da akwai alkur'ani Imam Husaina jirginsa shi da ga suka shafa ido suka yi ta tattako sai ni la ilaha illallah ya shi'a waili wa waila
sarakuna ne su saboda ka wannan ya hijira na da dubu yanzu da dari hudu da talatin da shida tare da ce muku wannan addini ne ko ko kawai dai ganin dama ne muna iya gada ma masu hijirar ma sa kwanan wata yadda muka gada ma har misali muna iya ganin dama mu sa kwanan wata da kamar yana da na ƙirƙiro nigeria har misali yanzu su ta shekara hamsin da ko nawa ne ko da hamsin da hudu ne to ana iya kira da kuma shekara hamsin da hudu bayan samun yancin kai sai a ci gaba da kira ya kan a ce shekara ta kan ko kuma mu ɗauki wani yanayi da ke kira da shi sai mu ce musu to wannan ƙarshen shi amfani da kira da addini ne kina su ce mana eh don kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ana amfani da kirare da mata an misali ana cewa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ana yin shi a shekarar kima kafin shekarar yawa an ga suna amfani da kirare da mata suka yi amfani da kirare da ya shi bishara kamar tamamin kamar da mutanen mu a nan suka yi la'akari da wani wani abu ne da ya faru a shekara sai zama ba manta da shi sai an cewa shekarar da ka bayan ba shekara kare kamar haihuwar mutum wanda za a samu na tsohon dan shekara 90 misali sai ka ga a ce shi aka fi sai a ce da nadin sarki wani da shekara ko shekarar da sarki wani ya rasu ko shekarar da aka yi mai ko ambaliyar ruwa kaza in ya sha ko yunwa iri kaza ko wani nau'in abu ne wanda ya shahara lokacin sai su kiraya da shi to me yasa yanzu ake amfani da hijira yanzu ka ce mana addini ne sai mu ce to addinin waye zo da shi in suka ce manzo Allah ne ya zo da shi sun ce to bai ga muhimmancin yin amfani da kidayen hijira ba ne sai sai ya tafi kawai ba kidayen kuma na yadda musu shi kansa manzo lokacin bai bai yi amfani da kwanan wata ba don ya rubuta ta bai yi amfani da kwanan wata ba kuma aka duba da tsaron tarihi abin mamaki shi ne suna cewa a shekara ta kaza bayan hijira a kai kaza shekara ta kaza bayan hijira a kai kaza a gano misali za ka kaza za ka ce wace shekara aka yi uhud ai aka yi badar kai wace shekara aka yi badar wace shekara aka yi uhud wace shekara aka yi hudaybiya wace shekara aka yi wato makka wace shekara aka yi khaybar kafin nan da sai suka ce maka kaza bayan hijira da dai sai ce to mai sa da tafi suka sanya ba suka ce bayan hijira wanda alhali ko kuma yanzu kun ce hijiran nan rubutu da hijiran nan bayan manzon Allah ne ba ka kirkiro shi sai bayan da manzon Allah ya rasu ne sannan aka fara rubuta tari sannan aka sanda tari a yake cewa shekara ta kaza azumi aka sauka da azumi kamar da aka sauka shi kuma shekara ayar azumi ta sauka da shi shekara shi da bayan hijira masana aka ce aka wajabta azumi to sai mu tambaye su me yasa yake cewa bayan hijira bayan hijira bayan hijira da Allah ta zo yana da duk bayan kuma rasul manzo Allah ne ta fara to nan ya rika cewa bayan hijira ne ko ko tun annabi yana da in suka yi shiru suka ce mun a tun annabi yana da ne sai mu ce to me kawo batun kuma wanda ne yake ko hijira ba sai da isa suka kokari su ba waɗansu credit akan addini nan ba sun saba irin wannan kamar yadda suka ce wani mutum ne ma ya tattara alkur'ani don su don su ce manzo Allah ka saka mashi da alkur'ani amma halifawa da dan gidansu wani ko umai shi da ba don shi ba da ba alkur'ani don shi ne ya kwamiti ya tattara ba ka nan kuma san yan gidan su wane ne suke kokarin su ce mana hijira wani halifa ne ya kirkiro hijira ba ko kuma a me yasa kuma halifa zai kirkiro ba sai tara mutane ya nemi shawara ba ya ce ina ga nasara suna da kwanan wata yahudu suna da kwanan wata ko kowa ba da kwanan wata mu musu kuma lokacin da zama yana da laifi bai mana kwanan wata to ya sai ce yawa ka gama shi ke da shekarar ko kuma a ce daga lokacin da aka haifu annabi shi ne lokacin da aka haifu shi to bil hasil malamin da ya faru da kamar yadda shi ali bana suke jingina masa hijiran gaskiya magana ya so a koma ana amfani da niki wani bil hasil ma yau su ko ya sa shekarar amirin mu ne ya mishi shawarar cewa lokacin manzo Allah da hijira ya amfani sai da abu ta hijira wannan shi ne gaskiyar magana manzo Allah ya amfani da hijira ne saboda haka shi hankali da suke jingina mu shi hijira din shi shekarar da an kyale shi da nan da da na jahiliya ya shara aminu wani na su sha'a da manzo Allah shi ne hijira ya amfani da hijira la ya amfani to sai aka yi amfani da hijira amma da yan yanzu a cikin sa za ka mutu kuma za ka saurari janarorin talabijin a yau za ka saurari tunawa da wani mutum su ce shi ne ko musulmi kalar da ɗaya to wai su ma wani abin ma ban mamaki shi ne sai suka ce a wai lokacin da suka ga cewa kana ce hijira bayan lallafi shi ko to sai wasu ka ce a da aka wani hijiran ne shi ganin muhimmanci hijiran wai sai ya rubuta kaga tun annabi yana da ya rubuta kaga annabawan suna da yawa ke wannan alayan da wannan yana da muhimmanci mutum ya sami sadaka yin amfani da kidayen hijira a wurin mu ainihin ah, sunnan annabi annabi ya koyar da mu sannan kuma akwai hikima a amfani da hijira mai al misali me yasa hijira maimakon mila ko kuma yau balba me yasa hijira domin hijira shi ne ainihin digon juyi a tarihin addini a tarihin al'umma daidai wani dugo ne da aka yi wani sauyi na yayin da rukuni na take haske da maka ji amsa abubuwa suna cikin duhu yan cikin duhu duhun jahiliya an mata albishir da haske da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ka haihuwar manzo Allah albishir ne albishir ki ki wannan ƙasa mai bayyana da haske da ya sa aka sake da duhun ki gashi nan ya zo ƙasa din amma dai lokacin dai hasken bai zo wato zai mu ce to wahayi fa sai mu ce wahayi ainihin yanzu an an an an an fara aiko da haske amma dai an sha karfin manzan Allah a lokacin saboda kafin shi ne iko da barka yana da awa ana tausasa shi da tuwon da imani da shi har ma dai suka kai wani mikidari na ba su kawo karshe ga hakurinsu da shi hakurin nasu da shi ya kawo karshe yanzu ba sauran saurarawa illa ya kaza su shi shi ne kawai suka ɗauki matakin kisa wanda yake kawai ba sani ba samuwar da nake saka wa hali wanda shi ɗan yake da take sa musu su su su kowace kabila ta kawo wakilin da ne sai ya masa sa'a ɗaya sai ya ji mai jina sai ba tsawa tsakanin kabilu sai zama ba zai yiwu wani hashin su ya ji duk kabilu ba sai wani aka sai su koma ga karɓar niyya shi ke sai makama ta kare to da yadda suka yaka nan shi ne Allah ta'ala ya mulki mazan sa ne da don tun farko ya mazan ya ba da izini ga waɗansu ba da mutane su ka yi hijira zuwa hamashi hamashi bai yi bai yi hijira ba. sannan kuma daga baya bayan yarjejeniyar da aka yi da da matakan madina suka yarda ya zo garinsu ya ya tura musu suka suka ya bashi da har yana neman izini har ya zuwa lokacin da aka yi masa izini sannan ya fita to zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam san sa madina to ya nuna wani sauyi babba da cewa ainihin yanzu ita madina ba ta karbi manzon nan a matsayin dan gudun hijira ba ne kusa wanda ake ce dan gudun hijira eh, shine wanda wanda aka ba ma- mafakan siyasa wato idan mutum na kasar su a ana tausasa shi ya gudu in ɗan can ɗan siyasa ne ya je wata ƙasa to ƙasar ta tattaɓe shi ta ba shi mafaka zai sami kariya daga ƙasar da take neman sa kuma akwai yarjejeniya tsakanin wannan ƙasar da ƙasar da ya gudu na ruwan da ya gudu ana komawa da shi suna iya cewa ba su koma da wannan ba, sai da shawarar ko kuma ya ga cewa za su koma da shi ya gudu to mafakan siyasa ke nan wanda ke gane ba idan aka bamu da aka zai zaya masu shawara a ce daga nan kasar ba za ka yi magana ba aka saka ne ka a kan siyasar kasar ba ka gudu ba ba za kuma ka yi da hawaye zuwa ra'ayin da aka yi can kasar ba ko ta rubuce ko ta kowa shafi ba a da ya musu da wasu shawara ne aka yi ba na gudu ita aka yi ma wani aka bamu kan siyasa shi manzon sallallahu alaihi wa sallam da ya je maka ba a irin wannan da ya je madina kai ma da irin wannan ya je madina ita madina ta karɓe shi ta sallama masa ta miƙa waya gare shi ta ce shi ne shugaba jagowar kuma shi za a yi ba taɓa samun ɗan gudun hijira irin haka nan ba wanda zai je gari a gargari ya sallama masa ya bi shi na sami ɗan gudun hijira yadda aka bashi mafakarsa ya sani har sai ma an koda ma za a yadda a bashi shi takardar shi yana da zama ɗan ƙasa har sai an gwagwada shi tukunna in ya ci cewa su jarabawai na yan sannan sai a yadda ya zama ɗan ƙasa amma da wuya ma a ba shi dama ya tsaya takarar shugaban ƙasa bana sana ya zama jagorar ƙasa yana da wahala nan a tarihi a koran da wayan suka gudu hijira suka je wasu ƙasashe su wancan ƙasashen suka yadda suka zama sarakun amma amma da masu ala ya wuce shi ne aka fi kawai aka sallama masa kasar ta zama kasarsa in hasili ba kasar sai ta canza suna na sunan ta yamsir sai ta koma madinatin nabi birnin annabi to ka taɓa ganin wani baka ita kasar ba ta zama kayansa sai ta koma ainihin ainihin ita madinatin din ba sunan ta yanzu sunan ta birnin annabi ta tashi ta ta tashi ta kowa sunan ta da yadda ta ce ba za ya sa wani suna tsayiba ko fawa da ya sa masa suna tsayiba wato da ake ko tsarka wani abu ya kamata ka saboda zama ya da ya da abubuwan lafiya da wani kamfani ne ta wata sai ta sallama har ta cin suna kamar yadda yakan musulunta ya wankan tsarki ya canza suna in sunansa na da mummunan suna ne an ce asalin wannan kalmar ya zarafin akwai tasirin ya gudawa a ciki domin a harshen su ba magana ce mai daɗi su kuma yau da kullum sai ƙasar ta kama sai ya zama sunan da a yaren yahudu ke yanzu haka ne ma har yanzu cikin abubuwan da suke raya suka da suke raya musu an da cewa wa madina da rusu saboda ka isa cikin taswirar babban isra'ila sun sa madina ciki sun ci wai dama wa garin su sun manta cewa zuwa su kai a tarihi shi ma sun tafi ne ba su a ɗan wannan manzon da ya zo su imani da shi sun manta asalin zuwan su wurin kuma sun je da su aka karbe su a matsayin halifai na hausa da hanzarar wanda su ne aka samu wurin hausa da hanzarar su kuma suka zauna a matsayin halifan su amma su yi tasiri a kansu saboda sun ɗauki dukiyoyi sun yi gonakin da bilai suna kiwon rakuma da sauran su sun suka yi kuɗi zama ya yi daidai kuma ya zama sun sarrafa akan mutane da dukiyoyinsu har ya zama har sai tasiri a kan amma ba ya ba amma dai musu har ya zuwa lokacin da za a yaro ya je ya je wannan gari suna nan a matsayin hajji ba a wasu na zuwa wasu ma suna zuwa kabiloli ne guda uku banu kainu a nazir da banu kuraiza kabilu uku na yahudu suka haɗu da hausa da hazarar ya zama kabilu kamar biyar kenan kowane kowane wannan su musa da nadir da kwarai da su kuma unguwannin suna wajen gari suna da unguwanni daban-daban ba a wajen garin madina to madina yanzu kamar yadda kamar yadda mutum ya kan musulunta ya yawa kan sarki ya canza suna abin da madina da yake ya sarrafa sai ta canza da ma ta wankan sarki ta shiga musulunci ta ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sannan kuma sai ta canza suna ta ce suna ta madina da nabi kaga ba kawai wayansu ne suka musulunta a madina ba madina ce ta musulunta kaga ta zama yanzu da darul islam ta zama darul islam alhali maka a wani lokacin tana tana wani darul mai ne take darul a lokacin maka tana darul idan daga nan ake kisa sharori a kawo ma manzo Allah har hali saboda kafin kafirci ya yi ko da maka sai zama musulunci ya yi ko da madina wannan ya nuna mana cewa akwai muhimmancin samun darul islam domin a darul islam ne musulunci zai iya ainihin ya sami ainihin mafaka ya sami kama kariya ya sami katanga ta nan ne za a gan shi a aikace saboda haka manzon nan sai zama lokacin ayoyi sai suka fara sauka masu umarni da hali wanda suka shafi zaman al'umma wanda irin wa'annan ayoyin ba su zo a a makka ba a makka sai ya zama ana maganar tauhidi ne da rubuwa da ma'ad ana magana ne kan daidaituwan Allah ka sauto ma akwai Allah tukuna da daidaituwansa da kuma ranar da annabcin wannan mazo da kuma ranar lahira abin da ya shafi abin da biyu bayan mutuwa wuta da aljanna da sauran sai zama shi ne abin da abin maka magana ne abin madina sun ka fara sauka suna suna magana dangane da zaman al'umma tare da dokoki da ya shafi zaman al'umma sauraka ne a dokoki kan shanin aure da rabon gado da haƙƙin makwabtaka da ire-iren wannan duk sai suka zo a madina saboda an sami inda wurin da za a ɗan maka shi wanda a maka ba zai ba zai ɗan mako ba to daga nan ne kuma wannan ainihin godowa ta musulunci ta fara bazuwa ta fara yaduwa har ta ci makka har ta ci haibar don ko da ke an sami haibar kafin makka da inda ya guda su ke haibar da fada da kuma ya shiga bazuwa har ya cinye hijab har ya bazu har ya zama manzon nan a lokacin sa addinin nan ya kai su baharai ya kai wurare daban-daban ya kai yaman ya kai misra to a wannan lokacin mutum sannan kuma bayan sa wannan mutum wannan wannan ne ya cika faɗaɗa har sai da ya mamaye duniya har ya mallaki duniya tsawon zama to wannan kaga muhimmancin samun ainihin cibiyar aiki wanda kuma shi ne yanzu ainihin kafircin duniya da ya musu ya gaba ya zama ya karbi kuma abin da yake tsoro illa wannan addini to sai yana yana neman ya koma ya ba yana nema ba sai yana ya kawo ta shi a ainihin ma'anan kafuwan daula ta musulunci yanzu ba abin da ake wargi da shi da izgili da shi irin ba har ma yanzu sun kafa amerika ta kafa kungiyar yan ta'adda ita ta ke ta'addanci wai sai tana zo tana faɗa da ta'addan da kungiyar yan ta'adda da ta kafa amma me take ce wannan kungiyar wai islamic state kasar musulunci wasu wasu wato abin da ake kokari shi ne a nuna maka shi abin da ake nufi da kasar musulunci wani mummunan abu akwai ce shi a wajen matsayin mummunan abu har ma na aka kafa kungiya da ba a san suwaye ne kungiyar ba ba san kungiyar ba amma mun san suwaye ne tunda mun san ita hukuma da take iko ita ce a lokaci guda ita ce boko haram ba wani ba wani shugaban kasa kuma babban kwamandan soja shine shugaban boko haram a lokacin kuma sojoji da suke wannan da ake sa suke sa uniform su ne kuma suke sa suke kashe-kashe a matsayin boko haram in ma aka tura soja ya kisa sai a tura wani soja din ya harbe shi sai a ce a fafata da boko haram har aka samu madina su al'umma madina suka ce manzo Allah ya je wajen shi ya je wajen su suka zo suka tare shi da gara- gagarumin taro suna tsara albar bazar alaina min saniyar da wada wajen bashigo alaina ma da alaina ta ayyuhal mabuf bina جئت بالامر القضاء جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير الله suka yi mishi gagarumin min tariya tariyar da aka ba da labarinsa a cikin bible wanda annabi ishaya isaiah suke cin shi ya ba da labarin ya ga mahayin jaki ya ga mahayin rafu ya ga wani ya shiga gari da akan jaki duk garin ya tare shi ya kuma ga wani yaki a kara to su bin sun sai zama sun san mahayin jakin sarai shine isa alaihi salam wanda ya hau jaki ya shiga gari ainihin birnin kudus ni an samu shi har da ma har da duwatsun gari wasu yau malaman yau da su ce ka ji irin yaban da suke maka ka ce musu su da irin wani abu mamaki shi ne kalmomin da suke ce za ka tambaye za ka tambaye su me suke cewa ne sai a ce suna cewa hosana hosana muna tsammanin musana ina kosai ne lallai in ka tambaye su mai amarin musana zai ce yabo ne kawai to me yake sani mutum ne kawai sun san yabo ne so suna cewa musana dan dawo da musana to sai yau da su malaman yau da su ko suka sami annabi suka ce ka ce wanda yabon da suke maka kana su to sai isa alaihi salam ya ce ya zan hana su alhali abin da suke ne ne sai ruwa gari su ma suka ce ko tsara da zawo zuwa tsun da ke kewaye da birnin kudus a lokacin sai suka rasa su suna wannan kira da suna kai to wannan wani mahayin jaki ke to waye mahayin rakumi da yake mu ma akwai tashwishi a cikin tarihi an yamu tsakani ƙarya ne sunan da ƙarya ko ta daɗe kuma ne da wani sunan da ƙarya don makareta sun nuna suna ƙoƙarin su kan ba wani sai suka ce tare da shi a kai shiga madina alhali ba da shi a kai shiga madina mazala ya yi ta zango ya yi ta zango a kuba kuma suna da turbuta cewa ya yi zango a kuba har yi sallan juma'an farko a kuba ne saboda haka shigarsa madina sannan na abu ba wai an tsaya ne ana cewa gashin gashin ka sannan shigo ba ka bai musamman sai da ya ga zango a kuba an san yana kuba sannan ya shigo madina kuma ya shiga madina ne da iyalansa sai da ya jira iyalansa suka zo kafira da fatimomi amirul mu'minin na jagoranta jagoransu shi kuma amirul mu'minin shine kadai wanda ya fita hijira da rana tsaka kowa da kowa har umaru suna da yawa suka yi suna da yawa sai sana ce mutum jarumi sai ka karasa ina yi jarumi saka sai a ɗauki jarumi takan wani abashi amirin wani ne ya fito hijira ya ce ya ce yanzu zan tafi madina wajen manzan Allah dama ya birni ne halifansa a kan biya ba su sukan da ake bin shi ga mishirin shi da ya zo da iyalansa duk wanda yake so uwarsa ta haifi wani ya fi tare da shi akwai ana ce makafirin talbawa da don akwai fatima yar manzo Allah akwai mahaifiyarsa fatima binti asad akwai fatima binti hamza akwai abu rafi ainihin wani yaron manzo Allah wanda shi ya raka shi aka yawan jin abu rafi amma abu rafi da mutum yana tare da abin to daga daga amirin umini sai abu rafi sai fatima umina sai umu aiman wata da tijuwa yaren gidan nan da ke su su ko kokarin shawa suka ce yaya za a yi maka wannan takakan mutane yanzu kokarin shawa ba ku da samari ne yanzu wannan yaron ya fita mana irin wannan abu ko ba ba yara ne a karban jakarbi aka tattaro zarafin Quraysh suka je suka tare shi suka ce wayannan matan hukuma da su ba za a yi mana wannan izgi ne a ranar aka mana da ba hukuma da su albashin dare ya yi kasu amma ba za a yi mana wannan ce ina ba ku shawara ku sama ma kanku lafiya kuma kawai tun kafin a ce da ce suka ce me sai wani jagoran su ce kai ne babban su kuma kawai ya zama ka alheri sai babban jagoran sai ku zo ci tsari a merin ya zaro ta ku ya merin ya zaro ta ku ainihin da yawa kawai sai ya taka ya taka shi ya yi da shi ya taka ya kama bai kashe shi sai ya taso da suka dubi fuskar shi suka suka zo za mu zama suka zo ba a guje aka tsana mai bugun suka ce wallahi da kasar tsaki sai manzo Allah ya mai yi sa manzo Allah manzo Allah a kuba tare da iyalan manzo Allah sannan suka shiga Madina shi ko wancan dan rakiya din ya riga ya tafi Madina ne shi ya riga ya tun ana isuwa shi bai zauna ya jira bai wuce wannan ne tarihi ne na nan kayan mutum ya ce ƙarya da sai mu nuna mishi a littafin suna saboda shi shi in shi shi mahayin raƙumin shi ne manzo Allah ba tare da wani ne suka kawo raƙumi suka shiga ba mada wanda ya shiga tare da shi da tare da aliyu shi to wani shigar manzo Allah Madina wani abu ne wanda yake sabon sauyi wanda shi kuma Madina gaba ɗaya ta mika wuya to kaga wake ne hijira ya fi muhimmanci to kun ga wannan abin da muke cewa kun ga ita Madina ita ce ta yi imani ta yadda da annabi ba annabi ya zo ya yaƙi ta ne ci ta da yaƙi ya sallata kansa akan akan da musamman ba ka bane ina masu da awon cewa ana ana ana ana ci kare musulunci yana da kwani da da kashe kashe da yaki yaki sai mu ce musu ku ku rubuta ni ku ga mana ya kai manzo Allah ya ci ya ci baki dan ce lalle ba yaki al'umma mu ne su su kuma su suka ce ku shi ne shugaban su da ku don haka ne masu ka kuma da kushin korashi suna ganin cewa su da ba don madina ta bi wannan manzo da su sun iya yi masa sai sai sarfafaka da suka wuce ne suka zo su yaƙe shi don su rusa su kawo ƙarshen safa sai mutanen madina din nan ansar suka kare shi da jinenan su da jine yayansu da dukiyoyinsu suka zama fasa ga annabawa sai zama su incin ma annabawa don haka ne ma suka yi ramon gayya a kansu bayan suka kafa mulki bayan annabi to kun ga kenan kabuwar madina muhimmin abu ne shi yasa ma jinjina ya zama da shi muke amfani wato kenan lokacin ne aka sami lokacin da ainihin mu lokaci da muhalli ne addini ke yi wannan in ya nuna wani abu to muhimmin abin da yana mana cewa ikon addini mai mana wani to yake lokaci ya kure za mu ma fara maganar jaje gobe insha Allah wannan na na na ashura amma yanzu bar mai addu'a mu tashi insha Allah ko da lokaci yanzu da yana yi da muni amma dai ko ko mi ko mi ya faru da insha Allah muna fara ya zama kullu yau ba ba mu ce tare da rinda in ba mu kai ba ma shi ke fara da a cikin ayyukan sabon shekara sabon shekara da na faɗa shekarar jiya laraba ya ba shekarar yau duk ranar litinin a ran laraba muna tara da akwai ayyukan sabon shekara wanda yana da kyau mutum ya kiyaye idan ma bai yi ba yana iya wannan da bai baci ba yana iya yawo dai wannan lokaci shi akwai akwai ayyukan karshen shekara akwai na sabuwar shekara akwai addu'a domin zai raka zai sallah raka biyu masu bayan fata kuma goma ya ce a yara yara abin da ayi aikata a wannan shekara na wanda ka umarce ne singogin a kan guda biyu ne sai ke mun hausa ya kawo ruka ya ce a cikin wani kwar wani ɗaya na cewa abin da na aikata wanda ka umarce ne Allah ka karɓa min wanda na aikata wanda ka hana ni Allah ka yabe kuma a wani ɓarin kuma yanzu wani ya ce wani mai fata wanda na aikata wanda ka hana ni na man na kai baka manta ba ina ina ina wannan aikata wannan abin da umarci ce in mutum ya wannan sallan ya wannan addu'a sai shi kan ya guruwa ya ce ya kai cansa duk abin da ya aikata na wannan shekara duk mutumin nan ya rufe da kalmomin saboda haka ya kamata a rufe aiki shekara da shekara din nan da wayannan kalmomin sannan kuma farkon shekara shi kuma ana son mutum ya raka a biyu shi ma ce rane ya za ka karanta sallah raka a biyu mutum ya karanta Allahu anzal ila kalim yake na duba na wani zai da zama shafi na da bai ne duba na wani ne karshen karshen zulhijja da farkon al-muharram mutum ya duba zai ga ayyuka da suna rubuta amma da shahar muharram amma da yi don mai tuba haɗa kana rubuta a ga shafin sama a duba mai wanda suke wanda suka ga littafin a ina ne aka ce أعمال الشعب المحاور حكم النفر قتل حكم الثالث أن الرضا عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول يوم من محاور ركعتين فإذا فرج رفع يديه ودعا بهذا الدعاء ثلاث مرات وزال صلى الله عليه وآله وسلم شكر كرم أنا أقول شاب من وني dari biyu da tisin da biyu ko da uku dari biyu da tisin da biyu insha Allah mutum zai ga Allah Allah ma an zai da kuma da ni to wannan wannan addu'a kenan wannan wannan yana da kyau mutum ya karanta ne ya ya addu'a ne ya karanta amma yanzu za mu yi karanta ziyara a shura mai addu'a mu tashi ziyara a shura yana yana yaron ashirar na yawa amma na farko za ka wanda ya fara yana kamar lokaci akan muka yan ƙanana ba mu da kan ƙanana mun ka ta baya mutane amma sai idan aka ba mutane sai su tafi da shi har su ka ga kai amma yanzu ba ta biya da mamani ko mutum ya manta an yi jirgin da dawo da shi أصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامه وأكرمني بك أن يرزقني فلو ذلك مع إيمان على بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى المرسل وإليك وعلى آله وبالبراءة ممن أصاب أصابه الظلم والجور عليه وأضاف إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى به ظلمه وجوره عليه وعلى أشيائه طريق لله وإليكم منكم وأتقرب إلى الله ثم إليكم ثم ولاتكم ثم ولات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناس من الحق وبالبراءة من أشيائكم وأعدائكم يسلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وعدو لمن والاكم وعدو لمن عاداكم أسأل الله الذي أكرمني بما ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من عدائكم يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم الصدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يبلغني مقالي عن آمين وعلي ذاكر الناس بالحكيم وأسأل الله بحفظكم وبشأن الذي لكم علمه أن يؤتيني بمصائبكم أفضل ما يؤتي مصيبة ما عظم ما عظمها وعظم رؤيتها في الإسلام في السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلواتك ورحمتك ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبارك فيه وتبارك يوم عاشوراء اللهم إن يوم العاشوراء يوم تبارك فيه وتبارك يوم العاشوراء أكرم الله بالله على لسان ولسان وقضي نبيك صلى الله عليه وآله اللهم الحق بصريانا ومعاوية ويزيد من معاوية عليه كما آمين هذا يوم ويوم عاشوراء يوم فرحا به آل زياد وآل مروان الكريم والحسين صلوات الله عليه اللهم فضائل عليه كل عدمك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم عاشوراء على الأخص وفي موقفي هذا وحياة حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة بنبيك وآل نبيك عليه وآله الصلاة اللهم الأرحم أول ذلب من ظلم حق محمد وآل محمد وآل ذلك له على ذلك اللهم اللهم العن الإسبابة التي جعلت المصري وشاهدها وفاعلها وتابعت على قدمي اللهم العنهم جميعا اللهم خص أنت أول ذلك باللعن ومن هذه أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد الخامسة والعن بين بالدنيا ومن أخرجانه ومن وشبرا وآل أبي سفيان وآل سفيان وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عديد وصيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني ألم سكتني ce za mu zama za mu za mu zama biyu kamar yadda muka saba da zaman farko tun da yau ka fito ta ya ce yanzu